sun malamai shiri ne da yake zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da alheri rediyo a kowace ranar Lahadi kuma daidai wannan lokaci. Shiri ne da yake gayyato malamai domin su tattauna mana matsaloli na addinin musulunci. Yau muna tare da ba bako ba ne Dr. Kabir Asgar wanda a wannan wato ɗan gida ne a cikin wannan shirin. Dakta barka da shigo.
Akan wa kala barka da wa alaikum salatullah.
Ya kwana biyu.
Alhamdulillah ya sanyi sanyi nan.
Kusan shekara ɗaya fa kenan.
Gaskiya mun kwana biyu mu abin nan ba.
Allah ya- yin abubuwa sai a hankali.
Da Allah ya jagoranci.
To ayi ayi.
To dakta yau za mu kalli wani gaba ne daga cikin gaɓoɓi da rukuni na addinin musulunci.
Na'am Wato abin da ya shafi zakka.
na'am.
Ah, kuma shirin namu muna son Allah da za mu bi shi daki daki ne har zuwa wato yanda za a hallale dukkan masa- eh, matsaloli da yake cikinsa. Da farko menene zakka?
To bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baya haka yan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha mai albarka wato Alheri Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To, kamar yadda ka fara ambata zakka ɗaya ce daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar.
Na'am.
Shi lafazin zakka asalin shi larabci ne wanda azzakatu kenan.
Mm, To a Hausa akwai wani ɗabi'a na yaren Hausa wajen canza kalmomi mm, daga larabci zuwa Hausa sai a ɗan matsa da shaddata.
mm, Kaga zakatu ne da larabci amma sai aka ce zakka eh, kamar da ake cewa sallah Eh.
daga salat.
na'am, kamar da ake cewa hassada daga hasad mm, kamar da ake cewa sallama daga salam na'am, a ɗan ƙara wata shadda shine kawai abin da aka yi na'am, Ah, zakka na nufin tsarkakewa na'am, Eh, wa- wa- wa- ah, za mu ga lafazin lafazin ya zo a cikin nasoshi da dama ah, ire-iren su wasalli alaihim inna salataka Sakanun lahum.
khuzmin amali sadaqatan tuzahhiruhum.
ruhum biha wa Wa tuzakkihim wa tuzakkihim biha Mm.
tuzahiruhum wa tuzakkihim biha Mm, kaga azzaka shine tsarkakewa na'am, tsarkake dukiya mm, rukuni ne wanda yake tafe tare da sallah a koda yaushe Allahu akbar.
wato yadda sallah take rukuni a cikin shari'a Mm, bayan rukunin kalmar shahada na'am, to abin da ke biye da kalmar shahada kamar da muka sani shine sallah mm, wanda dukkanin musulmai sun yi tarayya wajen su gabatar da sallah da zarar sun shiga musulunci gaskiya ne.
to abin da ke bayan sallah kai tsaye ita ce zakka Na'am, ibada da ta shafi dukiya kuma a matsayin ɗaya daga cikin rukunin musulunci mm, kamar yadda zuwa cikin hadisin bukhari da muslim hadisin buniyar islamu ala khamsin mm, an gina musulunci akan ababe guda biyar na'am, daga cikin an lissafa ah, kalmar shahada sallah to sai zakka za mu ga qur'ani na yawan kawo su a haɗe ah, dai, wa aqimu salata wa atu zakata na'am, warka'u ma'ar raki'in mm, kamar da yake cikin suratul baqara ko haka ku dai, tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku'u mm, واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا من أن- لانفسكم من شيء تجدوه عند الله تما cikin bakara ne na'am, ga sunan dai da yawa ire-iren waɗannan mm, wanda suke nuna ah, wato sallah da zakka kamar ka ce tagwaye ne Hassan da Hussein.
eh Mm, to da haka ina ganin ba laifi kamar yadda mun ambaci wasu ayoyi yanzu Mm.
mu kalli wasu wato nassoshi na alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mm, wanda suke bayani akan wajabcin zakka din na'am, kamar wannan da muka ambata mm, kaman faɗin Allah ɗin khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha Mm.
ta cikin suratul tauba kenan ko mm, na'am, aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karba daga dukiyoyin su wata sadaka wadda zaka tsarkake musu dukiyarsu ta hanyar wannan sadaka mm, Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da wannan aya kamar yadda muka sani yana karban zakka a hannun musulmai Mm.
wanda suke cikin addinin su cikin sahabbai mm, haka faɗin Allah ya yi lazina amanu an fi min tsayibati ma kasabtum mm, wa mimma akhrajna lakum min al-ard na'am, ya kun da kuka yi imani ku ciyar daga daɗaɗan ababen da kuka sama na dukiya mm, hakanan kuma ku ciyar daga abin da ainihin wato muka fitar daga cikin ƙasa mm, shine kayan noma kenan mm, zama ga wannan aya ta fara alamta mana ababen da ake wa zakka Na'am.
akwai ma kasabtum wato dukiyar da kuka samu Mm.
ta hanyar kasuwanci ta hanyar ainihin wato wasu hanyoyi ko asusu ko makamantansu sannan da kuma wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma daga ababan da muka fitar muku na ƙasa sune kayan noma kenan wato kayan noma na damuna ko dan itace da ya shafi irin su dabino da inabi ko kuma zuma kamar da zamu zo mu je idan zo magana akan ababan da ake yi musu zakka tana ganin waɗannan za su iya zama a madadin ayoyi masu yawa waɗanda suke bayani akan wajabcin zakka da kuma umarni cewa a karɓa a bayar mutane su bayar ita kuma gwamnati ta karɓa ta raba wa talakawa. To muka juya kan hadifai na annabi sallallahu alaihi wasallama suna nan da yawa ɗururu waɗanda suka yi magana akan wannan ibada ta zakka da wajabcinta kama hadisin da muka ishara zuwa gare shi na buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan turaku guda biyar. wannan turaku su ne ake cewa arkanul islam wanda su ne kalmar shahada sallah zakka azumi da aikin hajji waɗannan guda biyar su ne turaku na ainihin addinin musulunci kalmar shahada dama da ita ake shiga musulunci bayan shiga musulunci kuma abu da mutum zai yi nan take wataƙila zai wuya a ce mutum ya musulunta ya wuni bai yi sallah ba da zarar ya musulunta abinda zai fara yi sallah sai kuma ibadar wato tsarkake dukiya din ita ce zakka Uh, sannan akwai hadifin Sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu amin wanda ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih Muslim uh, sahih Bukhari afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh dan Jabal zuwa ƙasar Yaman domin ya je ya wa'azi ya kuma isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya amso zakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idan ka je ka fara kiransu zuwa ga ɗayanta Allah zuwa ga tauhidi idan sun maka biyayya fa inhum ata'uka idan sun maka biyayya to sai ka ce musu Allah ya wajabta muku salloli guda biyar idan sun maka biyayya akan wannan sai ka ce musu kuma to Allah ya wajabta muku ku fitar da zakka daga cikin dukiyoyinku wato ita tana biye da sallah dai kamar yadda suke a koda yaushe ko kuma hadisin sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda amin wanda shi kuma yake cewa wani mutumin ƙauye ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi ya manzo Allah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul janna ka nuna mana aikin da in nayi shi zan shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa to zaka faɗi kalmar shahada shine wato zaka bautawa Allah ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a ka bautawa Allah ba tare da shirka ba sannan wa tuqimus sala ka tsaye da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka wasa wato addi zakka al mafruda sannan zaka bada zakka ta farilla nabi ce mishi wata suma ramadan kuma kai azumin ramadan a wannan riwaya bai ma faɗa aikin hajji ba wata kila lokacin ba riga an fallanta shi ba shine wannan da ya juya yana cewa wallahi la azidu wala anqusu min shay'an na rantsi da Allah ni ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba iya waɗannan da aka ce ne su zan yi shi na Lusa Islam ya jiyo shi sai ke cewa aflaha in sadaka. In dai da gaske yake haka yake zai yi din kuma, to ya tsira. Gaga a cika wanda aka lissafa mishi har da zakka bayan kalmar shahada, sallah sai kuma ita zakka din. To haka kuma wato hadisai suka zo dai daban-daban akan wannan. Gaga yanzu mun ji wasu cikin ayon Alkur'ani. daga wasu cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yayi ijma'in musulmai ijma'i ne na malaman musulunci tun daga zamanin sahabbai akan wajabci da farlancin zakka har ma al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna yake cewa bayan da ya kawo hadisin kissan nan ta waɗanda suka hana zakka zamanin sai na baka sai na bakar yana cewa wallahi law mana'uni iqalan a wata riwaya kuma inaqan inda akwai tattaunawa ta malaman hadisi game da menene mafi inganci akan wannan ba shine mahallin mu ba yace da na yake su akan wannan inda sun kasance suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai alman bagawi yake cewa to wannan hukuncin da sai na baka ne waɗancan mutanen a wancan zamanin a sani cewa fa ba wai ya kafirta su ne ya yake su a laifi ne suka yi wanda ya wajabta a yaƙe su a karba sai ce amma mu a zamanin mu tun zamanin su bagawi kenan bagawi ya rasu yara ya karni na shida yace to in a zamaninmu yanzu wani ya musun zakka ce to ya zama kafiri saboda ya yi musun wani abu ne ma'aluman min addini bin darura wato abin da baka bukata sai ka zama malami sannan ka san shi akwai ababe a cikin musulunci wanda da malamai da ɗalibai da da sauran gama garin mutane sun yi tarayya akan sanin su yanzu duk musulmi ya san zina haramun ce ya san shan giya haramun ne ya san ainihin wato biyayya iyaye wajibi ne ya san sallah farilla ce baya bukatar wato koda in ya faɗa aka ce kawo hujja ba zai iya kawo hujja ba ma da ya san haka to shine ma'alumin min addini bi darura kaga ya bambanta da misali in aka ce nawa ne gadan kaka to kaga wannan sai malamai wasu shekara buri rayu rasu wannan sai malamai mele rabin abin nan ma a hasana zaidan kaga wannan sai malamai ko to wannan ba a magana su abin da yake ma'aluma min addini bi darura duk wanda ya musun shi to ya fita daga musulunci zaka a yanzu da wani zai ce shi bai yadda akwai zakka a musulunci ba to abin da ya rage kawai a tsayin mai da hujja cewa to wannan hukuncin kafirci ne haka bagawi ya faɗa a cikin sharhu sunna zaka ijma'i ne tsakankanin malaman musulunci tun na da har zuwa yau babu wani malami da ya san abin da yake a ilmance wanda za ka ji an ruwaito ko a ce an samu wata magana daga gare shi da take nuna cewa ya ce babu zakka a cikin lissafin rukunan musulunci dama wannan kuma su ne iyaka abin da ake hujja da su a shari'a wanda aka haɗu a kansu ƙur'ani hadithi ijma'i wanda duk malaman fikihu sun haɗa akan cewa waɗannan hujjoji ne a dogara da su wajen kafa hujja to ba bukatar sai an ƙara wani abu ma idan an tsaya iya nan Qur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar ingantattu kuma ijma'in al'ummar musulmai ya zo da goyon bayan wannan abin da yake tabbatacce alƙur'ani da hadisi to wannan takeice shine za a iya cewa dalili ko hujja akan farlancin zakka kamar yadda ka bukata Allah shi ta mala to masha Allah a dakta kamar yadda kai bayani mai gamsarwa dangane da menene zakka da kuma wajabcinsa akan dukkan musulmi to zakkan nan idan aka karbo akwai wajen da ake sarrafa shi ne kamar yadda na ji ka hararo a ɗazu cewa za a karɓo zakka a miƙa ma eh akwai masarifin zakka a samaniya wanda sanannu ne ƙur'ani ya faɗe su dalla-dalla ya zo da su inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab har zuwa ƙarshen aya wato jinsi guda takwas waɗanda idan aka karɓi zakka su ake ba waɗannan sanannu ne ko malamai sun yi magana akan su dalla dalla babu wani abin da za a ce ba a faɗa ba akai waɗanda za a ba na farko su ne alfukara wal masaki wato talakawa da fakirai. Da talaka da fakiri kusan abu ɗaya ne, malamai sun yi saɓani wajen tantance waye fakiri waye muskini. Wasu suna ganin fakiri na sama da muskini a rashi ko muskini na sama da fakiri a rashi. To, amma dai abu ne dai na urf. Kawai abin da ake nufi shine marasa abin hannu. Su ne kan gaba cikin lissafin wanda za a ba zakka, wanda ba su da shi. Za a ɗauka a ba su daga cikin ababen da aka haɗa. kamar da Allah ya fara ambata su cewa lil fuqara'i wal masaki talakawa da miskinai waɗannan ana ɗauka a basu a matsayin haƙƙin su ne yasa aka kawo da lamu lil fuqara'i kuma malamai suka ce abinda za a basu shine abinda zai ishe su buƙatar shekara sawa'un kuɗi ne za a basu ko kayan abinci ko sutura ko kuma a ba mutum wani kayan sana'a kamar keken ɗinki ko injin niƙa ko irin wannan keke mai kafa uku babur mai kafa uku eh ko watakila babur mai kafa biyu na acaba ko wani injin ban ruwa ya zama dai zai ishe shi shi da iyalansa ya iya hidimar rayuwarsa ta shekara wannan shine abin da malamai suka faɗa sabanin abin da zaka ga ya shahara bakin mutane cewa wai a bashi abin da shi ma baɗi zai fita da zakka to wannan dai gaskiya faɗi ne kawai yake amma abin da malamai suka faɗa shine a bashi abin da zai ishe shi shekara ma yakfi ma yakfi huwa wa ailatuhu li sana hikimar haka shine saboda ai in shekara ta zagayo za a sake bada zakka to kafin nan sai ya zama zai iya rayuwa har zuwa ƙarshen shekara wannan sune sinfi na ɗaya da na biyu kenan ba a san rayuwar shi shiga garari ba a san rayuwar shi shiga garari karkashin kulawan tsari na shari'a ƙwarai da gaske in ka hikimar da shari'a musu ji ta yi shine za a wayi gari mutane za su rayu talakawansu da masu kuɗinsu kowa zai zama cikin kana'a da samun biyan buƙatar rayuwarsa wannan sai ya kashe dukkanin wata hasada da gaba da mugun fata tsakanin masu wadata da talakawa Allah bai tsara kowa ya zama wadaci ba Allah bai tsara kuma kowa ya zama matalauci ba to amma kowa na da bukata zuwa ga abin da zai ci ya sha ya sutura to idan mutum ya samu gwargwadon wannan galibin dan adam zaka ga ya wadatu in ya samu bai kallon nan wani ne yawwa dan shi ba zai iya watakila rigima da shiga sarƙaƙin da waɗannan masu kuɗin suke shiga su samu kuɗi ba ba kowa ne zai tashi ya yi ƙwazon da zai zama mai kuɗi ba kowa bane domin dole ka ganshi da kuɗi babu shakka sai ya yi aiki sai ya yi tafiye-tafiye ya yi hidindimu ya shiga cikin tsautsayi da haɗurra mabambanta watakila ya gwada waccan sana'a ya faɗi ya gwada waccan an cuce shi yau da gobe har yayi dabara har ya iya in Allah ya so kuma su tarihi su taru to ba kowa ne yake da juriya ya zama wannan a jan wuyan ba to amma in ya samu abin da yake ya wadace shi ci da sha da sutura shi da iyalansa sai kaga ya ya kau da kai akan abin da ke hannun masu wadata na mun ji sunfi na farko sunfi na farko da na biyu ko na'am to sunfi na gaba kamar da aya take cewa wala amilina alaiha Ah, da masu aikin zakka malamai suna cewa alaiha da aka ce yana nuna wato waɗanda a hukumance aka ba su aikin ba ce al'amili na fiha ba Mm.
al'amilu na alaiha ai wanda suke da wilaya a hukumance da hukuma ta ba su damar su su karɓa Mm.
shi yasa a tsarin al'umma ta musulmai ya zama wajibi ya zama akwai wata hukuma ministry ko commission ko wata dai jiha ta gwamnati wadda ke aikin ta kula da zakka Mm.
ba yadda aka bashin za a shuwa'iyan kowa yadda ya gada Wannan gaskiya ne.
wanda suna da bayani suna da database Mm.
na suwaye masu wadata Mm.
suwaye talakawa Mm.
sannan kuma suna da bayani akan wana an- ya bayar da nashi wana ya bayar da nashi ba kamar yadda ake dai misali hukumar karban haraji Mm. Mm.
to amma kaga tunda ba gwamnatin musulunci ake gudanar a kasashen mu ba Mm.
shi sa babu wannan Kamar- kuma ya kamata yan majalisar mu na jihohi musamman su yi kokari su samar da irin wannan tsarin domin zai amfani al'ummar mu gaskiya ne.
kuma akwai mutane akwai akwai wato masana da za su ba da tsarin ya za a yi a jami'o'inmu da sauran masu ilimin ya kamata a ce an gabatar da dokoki irin wannan Mm.
a jihohi akalla namu na musulmai na arewacin Najeriya domin a zai zama akwai ban san ko su jihohin ba Mm.
ya zama akwai wato hukumar zakka na sa akwai jihohin da ba sa rasa wannan Mm. akwai kano Eh.
da zamfara da Zakka ko sokoto yawa suna da irin wannan Mm.
hukumomin to Zakka kaga ya da kamata wakafi.
zakka da wakafi Mm.
to to in aka ba su kuma zakka da wakafi to ma'aikatan da ke aiki a wurin nan wuraren Mm.
wato masu zuwa su karɓo zakan su zo su rubuce-rubuce da lissafi su ne sakatarori su ne accountant su ne masu tarawa Mm.
su ne storekeepers da sauran su ana ana ba su su ma daga ciki Mm.
idan an lissafa su a matsayin talakawa ma Mm.
to ya halasta su ci ci biyu mutum ne kama a ce ma sanda ne shi a hukumar zakka Mm.
direba ne shi a hukumar zakka Mm.
mai gadi ne shi a hukumar zakka No.
to kaga yanzu shi talaka ne Mm.
kuma ma'aikaci ne Eh.
to har ya halasta ma ya ci ci biyu Mm. a bashi Yawwa.
amini na alaiha yawwa to su a yawwa to su al'amiri na alaiha za a ba su ne gwargwadon abin da aka ga maslaha ta bayar na'am ta yi dokar ta ce percentage ne watakila 10% Mm.
na abin da aka tara ko kuma ana lissafa kwanakin da suke suna aiki Mm.
kamar overtime Mm.
ko wani uh, honorarium yadda dai aka ga za a iya ba su gwargwadon hali na'am ya yana da suna daga cikin da ake ba Mm.
shine sunfi na nawa kenan na Sunfi uku na uku.
na uku Mm.
sai kuma aka ce wal mu'allafati qulubihim Mm.
da kuma ah, qulubuhum ko wal mu'allafati qulubuhum Mm.
da waɗanda ake tattalin zukatansu nau'i biyu ne wato kafiri wanda ake sa ran zai musulunta Mm.
da kuma musulmi wanda ake tsoron zai iya ridda Mm.
da wasu malamai sun ƙara kuma cewa wanda za a ba wannan sai ya zama in yana wakiltar wata al'umma Mm.
wato ba don maslaha kanshi kaɗai za a ba shi ba na'am shugaba ne ko wani mai faɗa a ji a cikin al'ummarsa wanda in ya musulunta za a musulunta da yawa Mm.
wanda inda za a samu tsautsayin yarda za a yarda da yawa Assalam.
to irin shi ake ba kamar da annabi ba su Abu Sufyan Mm.
kafin su musulunta Mm.
da su ah, abin nan ah, Ibn Mihsan da makamantansu Na'am.
amma wasu malamai suna ganin babu laifi za a iya ba mutum a matsayin maslaha shi ta- ta shi kadai kamar wanda yake a yanzu a ce sabon musulunta Mm.
kuma ya musulunta yan uwan shi sun kore shi ko sun kwace dukiyarsa Mm.
ko sun kwace dukiyarta ko sun wulakanta ka Barazanan- eh barazana kaza Mm, mm.
to babu laifi ana iya basu a cikin wannan Na.
kuma wannan gaskiya maslaha ce wacce take mai kyau Mm, idan a tsare musu imanin su kuma dan wani ma ya gani ya kwadayin ya musulunta gaskiya ne.
to wannan sune wal muallafati Olobo.
qulubuhum Mm, to waɗannan guda hudun Na.
to sune asalin masu cin zakka da cancanta da haka aka kace an ce li lil fuqara'i wal masakin Mm.
wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum mm.
daga nan zamu ji kuma sai aka ce wa firriqabi Na'am.
kaga sai aka yi eh, ta'abiri da fi ba a ce Mm.
walin riqabi ba Mm, wa firriqab wajen yanta wato bayi kenan na'am.
to wato bawa ne eh, ana so a yanta shi daga bauta ya zama da za ya dauka daga cikin kudin zakka a bashi Mm, to a irin wannan zamanin kaman biyan ransom Mm.
wato kudin fansa na'am.
Allah ya jarabce mu da wato mutane masu kama al'umma Mm, su ce sai an ba su kudin fansa mm.
to a wannan zamanin shi ma zai iya zama Sun rika.
eh, wato firriqab Gaskiya ne.
eh wa firriqabi zai iya zama haka a yanta mutum To gidan ya rufa.
eh haka kuma gidan yari Mm.
wanda yake yake gidan yari shi ma a bada garama din da ake aka rubuta mishi Mm.
a anshe shi amma shi idan dan gidan yari in ya zama laifin da ya bashi ne to kaga an ambace shi ana Mm, an faɗe.
ta yi wani laifi ne can yayi Mm, a- aka ce tsarin yana kenan.
yawa ga walgarimi ne shine na gaba Mm, algarim shine wanda bashi ya karya shi na'am.
ko ya karya mai dukiya a- a- tattalin arzikin shi ya lalace Mm, ko sana'a shi ta ta- ta sururuce ko ya wani ya shiga cikin wani ibtila'i mm,
ya- ya- ya ya ɗauko ya ɗauko kaya misali mu ɗauka ya ɗauko kaya daga wani hu- kamfani ko wani masana'anta ya zo ya gobara mm, kaga su suna gun shi bashi mm, ƙwarai.
Eh, har malamai sai da suka yi magana akan to wanda ya ci bashin banki ba irin bashi da ruwa ɗin nan Mm, ko a mm.
sa shi a ciki Na'am.
In- in- idan shugabannin zakkan suka ga ya dace a sashi za su iya saka shi Na'am.
Eh, ko Kuma da kuma yana sane da ruwan a eh yana sane Mm.
yadda ciwo kaga inda mutane ne suke samun kansu a cikin damuwa ko kuma su ba kansu fatawa ko su je ta fatawa mai laushi su bita amma dai abin lura kawai shine yanzu dai bashi ya karya shi Lafiya kai.
eh bashi ya karya shi to wancan kuma tsakanin shi da ubangijinsa Na'am.
eh wa fir wa shine wal garimina Mm, da waɗanda bashi ya karya su mm.
su ma za a ɗauka a basu bayan bayan su sai su waye ma
Yanzu ka Ah.
faɗi guda biyu. Wato alƙawari wal garimi.
wal garimina Mm.
yau to sai kuma ah, wa fi sabilillah Mm, kamar da ayat ta ce da kuma dan daga kalmar Allah mm, to al'aslu da wa fi sabilillahi shine jihadi Na'am.
wato a sai makamai a sai dawakai a biya ah, allowance din sojoji mm, ah, a sai jirage da bindigogi da sauransu mm.
wannan shine al'aslu To, amma wasu malamai a wannan zamanin suna ganin a faɗaɗa shi mm, a ce duk wani abu na aikin alkhairi ya shiga ciki mm.
Ah, Sama shin ɗan zuwa da'awa.
yawwa su Su gina Ali- masallatai Ali.
su siyan uh, lasifikan masallaci masallaci, na.
su kaza su kaza Motoci, suna zuwa wasu wani.
malamai suna ganin duk ana iya yin wannan Na'am.
amma gaskiya faɗaɗawa ce da malamai ne suka yi Mm, amma da larabcin alkur'ani abin da yake nufi shine wa fi sabilillahi shine jihadi kamar da annabi yake cewa mm.
man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillahi da aka tambaye shi Mm, wane ne yake yin jihadi ya ce wanda ya yi don Allah shi ne bisa bilillahi ah, ba- amma in- a lokacin da aka rasa jihadi yanzu misali babu jihadi a aikace a mafiyan kasashen musulmai mm, to babu laifi wasu suna ganin ana iya yin wani abu kwatankwacin haka mm.
almuhimmu dai al'amarin yana komawa ne ga ulul amri Gaskiya.
malamai masana da waɗanda suke su ne masu kula da hukumar zakka idan suka gamsu cewa ana iya yin haka Mm, suka ga cewa to babu watan jihadi yanzu mm, amma ga wani jihadin mm.
duk da ba na yaƙi ne a gwabzawa ba Na'am.
sai suka ga cewa bari su ɗauki wani abu cikin dukiyar zakka su sarrafa shi ta wannan wajen Mm, to sun yi haka tare da kyakkyawan tunanin cewa sun yi iya abin da za su iya to ba za a zarge su ba akan wannan duk da ba shine asali ba na'am.
to daga nan wa fi sabilillahi sai na nawa kenan Na tab- na na takwas bakwai.
na bakwai ne wa Mm, Na fi sabilillahi bakwai. mm. Sai sai wani wa- sab- wa ibn sabil Mm.
dan tafarki da ake cewa a- a zaure ko dan tafarki Dan tafarki. wanda- wato matafiyi Mm, wanda ya baro garinsu zai je wani gari yana kan hanya kwaye sai inda zai je kudin shi suka kare guzurin shi ya- ya kare yana buƙatar abin da zai ci abinci da abin da zai biya kudin ah, abin hawa zuwa garinsu to wannan shi ma babu laifi a ɗauka a bashi da gwargwadon buƙatarsa mm, aka ce ko da kuwa a can garinsu a inda yake mawadaci ne na'am.
ya halasta a bashi da gwargwadon abin da zai ishe shi abin da zai ishi bako mafi karanci ko mafi yawa kai amin kwana uku mafi karanci kwana daya a bashi masauki a bashi abinci a bashi abin da zai biya kudin abin hawa ko in zamanin da ake siyan abin hawa ne ya siya ya je ya dauka ya je ya je ya koma garin su to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce a bada kafari da tan min Allah wallahu alimun hakim Allah ko ni wala haba da nake so mu kula anan da jihala ga ta malam galibin mutane suna da dabaru a matsayin mu na ɗalibai da waɗanda wasu suke wasu wai suke mana kallon malamai ana yawan mana tambaya akai sai a ce to a ba gidan marayu ko kuma ga wani kanina dama ana bin shi wani zai yi aure to kuna taimaka mai da kuɗin zakka ko kuma zan ɗauka in ba babata ko babana zan iya bashi kuɗin zakka to gaskiya ni yawanci amshin da nake barwa shine na farko dai su marayu za a iya ba su idan sun shiga cikin lissafin talakawa ne sai sun shiga cikin alfukara wal masakin amma akwai mutumin da a shar'ance maraya ne wato mahaifinsa ya rasu amma kuma watakila mawadaci domin an ban mishi gado wanda yake mai zaɓi ko kuma yana ƙarƙashin kafalar wani mawadaci to wannan kaga baya cikin wanda za shi sannan kuma game da iyaye nakan ce wa mutum to kai yanzu tsakani da Allah kana da kuɗin da har za ka iya zakka amma banka kuma ya cikin lissafin talakawa wanda za ba su zakka kana da kuɗin zakka babanka kuma mahaifi sunan shi fukara wal masaki to ai abun kunya ne wannan ko mahaifiyarka bai sauke nauyi baka sauke nauyin biyayya ba gaskiya ne baka sauke ba bai kamata a ce babanka na cikin wannan bukatar ba har sai kai tunanin bari ka bashi dattin dukiyarka sannan kuma kaninka ko wani wanda yake karkashin kulawarka a tattalin arziki ba a bashi zakka su wanda kai kake bai mai kuɗin makaranta ko kake bashi abinci ko kake taimaka mishi yau da gobe yana da wani dama can wani hanyar taimaka mai na daban shine na makwabci ko dan uwa ko makusanci da aka ce dama ka taimaka mishi wannan ita dattin dukiya ne da ake fitarwa duk shekara waɗannan su aka ce a ba to duk wata dabara da mutum zai kawo dabara shi ce amma dai ita shari'a ga waɗanda ce a ba wataƙila saboda al'amarin dukiya muka lura za mu ga shari'a ba ta yin shi a dunkule komai ta bayyana kalli gado ta ce a ba wani a ba wani kaza a ba wani kaza cewa yusi kuma lafiya ala dukkan da zakarin suna zuwa sai da in kullum ne sa fokan sai kowa aka faɗa kasan shi ba a ce mu yadda magarawa saboda a hakan ma sai sai kaji ana rigima sai alƙali ya raba a cewa ba kowa an san nashi din to haka yasa zakka aka ce ga dukiyar da za a yi mawa in an cire ga wanda za a bawa ga lokacin da za a cire ga kuma adadin abin da ya kamata a cire duk sai da aka faɗa dukiya iri kaza in an cire a bawa ne ga lokacin da za a cire ga adadin percentage na abin da za a cire. Ba a bar wani ya ijtihadin sa ba saboda dukiya abu ne da yake shiga rai. Dan adam zai iya kowace rigima akan dukiyarsa. So da kuma ina ga wannan mulahada tana da muhimmanci mu gane cewa Qur'ani ne ya faɗi wannan kuma Allah ya ce faridatan min Allah wannan shine hukuncin da Allah ya na farilla. Allah ya da hikima ya da ilimi ya sabon da ya yawa da suke su za ba. To kuma abin da za mu kalla a cikin hikima galibi waɗannan asnaf ɗin guda takwas su ne idan suka rasa abin da za su samu daga wannan sai a shiga fitina. Dan talakawa da masakai suka yawa ba su samun komai to an shiga cikin damuwa iri daban-daban. Shi zai haifar da yara marasa galihu su rasa gatan da za su yi samu ilimi su lalace su zama bala'i a cikin al'umma. Shi ke haifar da yawa barayi, shi ke haifar da mummunan tunani, shi ke haifar da gaba da hasada. Idan ma'aikata a hukumar da take juya kuɗin gwamnati ba su samu abin da ya ishe su dole za su fara ɗiban gululi kamar da ake gani a yanzu yanzu kusan kowane ma'aikaci za ga sai wanda Allah ya tsare amma yana gululi ko in bai gululi ta haka ta hanyar ɗiba kuɗi ba zai gululi ta hanyar rage aikin da yake ba zai je lokaci ba ba zai zauna a tashi ba saboda abin da ake bashi bai isansa sannan in aka ce ga ga matafiya sun zo sarasa yadda za su yi wani daga nan fa kenan ba zai iya komawa gida ba iyalan shi can sun tagayyara yawa wani kuma haka kuma aka ce jihadi ya ya kasa samun wato tamwil kulawa to musulunci kuma rufin kwanan shi ya cire kenan kamar da muke gani a yanzu sadaka zakka din nan wata rumfa ce da take musulunci inuwa kuma ya shiga ya sakata ya wala al'umma shi su samu natsuwa inda an kula da ita to sannan a na an fara maganar lokacin bai da yawa ko a ina so mu ambaci wasu sharɗa ne da sai in akwai su sannan ake wa dukiya zakka eh to bari mu a kuma layi?
a bari mu to mai sauraro kana sauraron shirin majalisun malamai kai tsaye tare da Dr. Kabir Asgar wanda ya yi jawabi mai faɗi dangane da wannan ibada namu na na wato zakka a sharɗan zakkan akan wakallah ina ganin idan muka shiga al'amarin zai ɗauke mu wani dogon lokaci sai mu basu sai muna wani da minti tara yanzu a ƙasa ina ganin bari mu koma ga yan uwa masu saurare in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi akan sharuɗan zakka da kuma abubuwan da ake fidda mawa zakkan da lokacin da ake fidda shi mai sauraro daman ka ne kuma da Allah tsaya akan darasin da malam ya tattauna wato na wato menene zakka da kuma bayanai da suka biyo baya masu in- masu muhimmanci wanda malam ya mana Ah, sufuli tara ɗaya biyu shida bakwai biyar biyar sufuli biyu biyu layin maza sufuli takwas sufuli uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu layin mata in an sami ma ine su da akwatin rediyon ko a rage sautin rediyon da za ku ji mu mu ma mu je ku assalamu alaikum to muna tare da wace To, barka da shigowa, kin ji malam? To, tambayanki. Hmm, hukuncin zakkan motoci da gidaje? To, dama shine darasinmu na mako mai zuwa, amma dai zan gabatar wa malam ɗin ko da akwai wani abin da zai ce, bari mu ƙara da wata. Na'am. Wa alaikun salam. To masha Allah. To. Amin balarabe tambayanka. Na'am.
mutum ya kamata a cikin wanda ya karfan su wanda suke kasuwanci da su su ana sauka su tattara haka wanda dai kasuwancin su zai daga ya kamata a ɗaya hankalin masu nan masu wannan jiran Muna jin ka.
wato a ɗan dai hankalin adda Allah ya rasa asiri a wani gaban yin kasuwancin domin su tausaya wa waɗanda
To, insha Allah malam zai ja hankalin nasu. Bari mu je. Wa alaikun salam wa ce alayi. Barka barka dai wa ce alayi. Tambayanki. To wannan darasin da za mu eh lissafin lissafin da darasin mu na mako mai zuwa kenan idan Allah ya kai mu wannan shimfiɗan dai su muke so kowa ne ya fahimce su da kyau insha Allah eh a bari mu ƙara mutum da ya sai mu ba malam a dama ya yi magana kan wannan assalamu alaikum to muna tare da ne to tambayan ka mutanen kudan
wasu kamar suna da gidansu da ɗan yawa haka eh idan kamar zaton amfani haka mm sai kamar idan sun ba da suna rarraba tiya kwano uku da hudu sai ga an kuma raba ma gidan duka Eh.
wannan kuma zakkan ta yi
to malam shi ma zai zai yi bayani insha Allah to bari mu koma zuwa ga dakta dakta akwai na'am ita ma dai nisabin take so ta magana na farko gidaje da motoci suna da zakka eh wannan a za mu yi magana akan shi da dalla akan duk da ake wa zakka yawa to insha akwai Allah mutum da su iya zama suna da zakka akwai wanda za su zama ba su da shi ina ita zakka ana yin ta ne akan abin da suke ce ma almalu annani mm, wato investment Mm.
dukiya wadda take ana tana haɓaka na'am ita ake wa zakka na'am saboda haka idan mutum yana da motoci waɗanda suke kayan sana'a ne mm, urud ne Mm.
to magana mafi inganci suna da zakka Na'am.
amma idan mutum yana da mota wata ke musta'amala Mm.
yana hawa ne don bukatarsa kamar personal car ɗinka Mm.
ko da matarka take hawa ko da ake kai yara makaranta ko Mm.
babur ko wayar hannunka ko mun tsadarta Mm.
ko kwamfutar ka to waɗannan duka ko tibin da ke falonka Mm.
to waɗannan duka kayan aiki ne Eh, naka eh.
haka sutura Haka to sutura.
ba su da zakka Na'am.
da haka ya danganta ga me aka sai mota da mota da gida da fili Mm.
da shaguna Mm.
da da da da da, da kaddarori Eh.
duk wannan shine zamu zo mai wannan akan insha Allah So, Insha Allah.
eh To sai shi mai bulo da yashi yake cewa akwai 'yan kasuwa wanda da za ka ga mutum yana cikin rufin asiri amma yanzu ya- ya sun yi ƙasa kuma akwai wasu wanda abokan kasuwancinsu ne suna nan a sama.
eh To ba dai magana Wannan a kamar kai ba bai ya da- ce ne ba a ɗan roƙe su wannan bai da Ku alaka da taimaka asalin musu.
maudu'in Eh, ko shi ba To shi- amma ba shi eh ciki.
amma Eh.
taimako abu ne mai kyau gaskiya ne.
muna musu ah, muna roƙo da babban murya cewa a dinga taimakawa juna To su ma a ba su zakan kenan.
eh idan ya karye Idan ya sun- har ya koma fakiri Mm.
ka iya bashi zakka Na'am.
eh in dai har ya karye ya koma ya zama yanzu a- a urfi sunan shi fakiri Na'am.
ko miskini Mm.
za a iya bashi zakka Na'am.
eh
To wayannan da Nusaiba kuma ita- Nusaiba ita ma tana magana.
ita kuma nisabi eh, ko?
Nisabi ne.
Eh, nisabi kuma sai an gwada za mu zo mu faɗa shi ma insha Allah To insha Allah.
nawa ne musamman idan kuɗi ayu wato kuɗi ah, lakadan kenan za a ce Eh, cash ko Na'am.
eh ina jin yanzu baya gaza miliyan biyu da yan wasu doli amma za mu duba a ran da za mu idan mu faɗa mutane keke da keke mai lissafi To insha domin Allah.
zinariya ce ake lissafi Eh.
sai a convert Na'am.
eh To a sai na karke da yake cewa wai masu gida babban gida kan aka fitar da zakka aka raba tiya tiya gwangwani gwangwani mudu mudu.
eh A duk da shi ma din da yi- da an hakuran mako mai eh zuwa za gaskiya ne a shi tattauna.
ma kamar kuma mun faɗi wannan ko cewa zakka in za a ba mutum za a ba shi abin da ya Abin shi a da ya shekara ne ishe shi.
to amma idan wanda zai bayar din shi ma bai da wani abin da ya Yana fitar da misalin kai ba bai kai haka ba.
Bai Yana kai ba.
da- ya fitar da buhu biyu.
eh yawa iskaliyar shine ai kaga ita asali a shar'ance Mm.
kai da ka fitar ba kai za ka raba ba Gaskiya ne.
za ka kai ma hukuma ne ita kuma ita take da lissafin suwa ya kamata a ba Mm.
kuma kowa menene abin da zai ishe shi Na'am.
ko kuma in kowa ba zai ishe shi ba to me ya kamata a ba kowa Na'am.
to rashin wannan hukumomin Na'am.
shi yake haifar da wannan sarƙaƙiya kama a jiga akwai fada mai martaba sarkin dutse na ga yana da sa'i eh wanda su suke tara zakkan kuma suna haɗuwa har da shi mai martaba a raba zakkan raba.
a gaban shi eh to wannan kenan Daga sun koma wannan- kan aikin yawwa dan fodiyo sosai wanda sun koma asali da shari'a ta to tana a yi kira ga fadan zazzau eh to ya kamata lalle mai martaba sarki na'am eh, yan fadarsa su su su, su taimaka Na.
a nan kasar zazzamuwa Mm.
kasar ilimi ce kasar musulmai a samu irin wannan yanayin gaskiya ne kuma kungiyoyin addini ma suna iya yi na'am a inda watakila babu tsari Mm, kamar irin kungiyar izala kungiyar jama'at nasarar islam Mm.
kungiyar fitiyanu mm, irin waɗannan kungiyoyin na, na addinin musulunci mm, za su iya yin irin wannan tsarin su ma mm, ko kuma kwamitin wani masallaci a wata anguwa na'am za su yi wannan tsarin su to jama'a mutanen anguwan nan mu tara zakkan mu a wuri ɗaya mana mm, mu ba talakawan anguwan nan wannan tsarin gwamnati bata hana mutane su yi irin wannan tsarin don su samu kansu mafita ba mm.
eh
To mai sauraro ka saurari shirin majalisun malamai wanda muka kasance tare da Dr. Kabir Asgar a kusan tsawon minti arba'in kuma mun tattauna ne akan abin da ya shafi zakka. Kuma in Allah da mako mai zuwa za mu dora akan yadda muka tsaya saboda mu uh, warware dukkan mas- uh, mas'ala da yake cikin uh, abin da ya shafi zakka. Dakta cikin sakan talatin ko akwai abin da yake so ka ce.
eh abinda nake so in ce a wannan karan shine masu wadata su sani cewa dukiya da Allah ya ba su dukiyarsa ce Mm.
ya ba su ne su zama wakilan shi a cikin mutane wa anfiqul ma ja'alakum Allahu mustakhlifina fi ku dinga ciyarwa daga abinda Allah ya sanya ku kuma ya gurbin sa akai Mm.
to da haka su dinga kokari wajen fitar da haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah da ke cikin dukiyarsu wanda ya dace.
yadda ya dace insha Insha Allah.
Allah, to. To, a madadin shugaban shirin Abdullahi Ibrahim wanda ya haɗa mu da ku kai tsaye Ibrahim Muhammad a dakta da muka kasance ta da shi a, Dr. Kabir Asgar ni Bashir Abakar Magaji da na jagoranci shirin a yau nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.